الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da karatun allubab na tasirifi ko na za a tashi kaifiyar wazini ne ko to za a tashi akan kaifiyatul wazani ko kai a to kaifiyar kaifiyar yanda ake auna kalma kaifiyar yanda ake auna kalma alkalimatu lati yuradu waznuha kalmomin da akan nufi auna ta imma an takuna mujarradata ko dai ta zamo mujarrada ce ma'anar mujarrada ita ce wadda duk haruffanta din na asali ne ba harafi ko ɗaya a ciki wanda yake za'idi au mazidata ko ta zamo da ƙari a ciki ma'ana a cikin haruffanta akwai harafin da ba na asali ba ne za'idi ne yanzu misali kamar kataba kataba daman maddar kaulasan ne da ta daba shi yasa kataba ba wani harafi na ƙari a ciki amma kamar katibu alifi ba asalin kalmar yake ba shi yasa mazida ce ke da kalma ce wadda take akwai ƙari a ciki maktubu mimi da wau ba a cikin asali suke ba mimin da wau ba na asali ba ne ko yanzu misali mu ce bara mu kalmomin da suke cikin fatiha kalma nawa ce a fatiha to a cikin kalma nawa ce wadda take mujarrada kalma nawa ce mazida alhamdu wannan dai sai alifin ta'arifi da aka sa a farko ko hamdu kalma ce mujarrada lahi daman shi ba a magana a kansa rabbi shi ma asalin kalmar da rane da ba da wata barbabbe ce shi yasa ba ƙari a ciki alam alamina wannan nuna na ƙarshe ƙari ne yar ma ƙari ce domin alamar irabi ce haka nan ma alifin na a alifin da ake ja tunda daga alamu ne ko alamatu li'annahu alamatu alamu jidihi yanda suyudi yake faɗa a jalalai ne ko to akwai yanda jalaluddin mahallika yake faɗa a cikin jalalai ne ar-rahmani alif da lam din na farko mu kyale su dama an kawo su ne dan wata ma'ana ko to amma rahmani shi daga rahima ne shi yasa da alifin da nu a duk ƙari ne rahimi shi kuma ya a yannan yannan ji ƙari ce maliki asali ne duk harfan asaliye ne yaumi duk harfan asaliye ne dini duk harfan asaliye ne daga dana ya dini iyaka wannan daman ba mushtaki ba ne ba magana tasirifi a kai na abudu shi ma abada daga abada ne shi yasa abinda aka kara a nan kawai harafin murari an ce nunin nan wa iyaka ba mu da magana akan wannan nasta'inu shi kuma nasta'inu an ƙara harafi nawa harufa nawa ne a cikin nasta'inu wanda suke na ƙari nuni na farko harafin murari an ce ne ko sun ɗin ta ƙari ce tar ma ta ƙari ce amma yar ita ba ta ƙari ba ce ko ya asalin nasta'inu yake da istaf'ala yastaf'ilu ista'ana to shi kansa ista'ana ya asalin sa yake ista'a wana tunda daga aunu aunu aunu taimako ana ana ya unu auna ista'ana asalin sa ista'a wana amma dai alifi yanzu ba za mu ce kari bane saboda daga wawdin asali ne eh daga wurin da yake asali ne shine ainin kalmar shi yasa nasta'inu nasta'inu ne nasta'inu yannan ba ta ƙari ba ce amma abin da yake na ƙari a kai sun da ta sun da ta da kuma nunin ta farko duk ƙari ne amma da alif kafar da ya da nu a rada asaliye ne ihdina i din wannan ƙari ce hamzatul wasl ce a asirata farada alifin ƙari ne fi'alu mustaqima harafi nawa ne a mustaqim yake na ƙari mimin da sun da ta din na ƙari ne tunda daga kama ya komo shi yasa asalin mustaqim mustaqawi ya din asalin tawo ne shi yasa ita wannan yar da take dabdali a rata karshe ba ƙari ba ce asaliya ce amma dai an yi kalbinta ne daga wani harafi ta koma ya ɗauko siraɗin lazina an amta an ama alhamza ta farko ƙari ce ta wannan suna ne zaman kansa yake shi yasa an amta kalma biyu ce ai damun ba kalma ɗaya ba ce alaihim ba mu da wannan gawairi shi ba duk asali ne mawarubi da mimin da wofin duk ƙari ne sun da daga gariba ne gan baki da raje da basu ne asalin kalma ralina fa'ilina harfi ne na ƙari a ciki da alifin da kuma ita yarwar da take alamar jarra ce da kuma nu'ara ta ƙarshe duk na ƙari ne ko shi yasa da fatiha haruffa nawa ne gaba ɗaya sura a cikin haruffan nan gaba ɗaya na sura haruffa nawa ne wanda suke za'idai haruffa nawa ne suke asiriye shi ne za a duba a ga to wa ala kullum a kowane hali imma an ta kuna sahihata ko dai ta zamo ingantacciya ce ma'anar ingantacciya shine wadda ba wadda harafi na illa a ciki harufan illa guda uku ne wau alfiya ya zamo ba alif ba wau ba ya a ciki ya zamo ingantacciya ce au mu'allata ko a bar illantawa ya zamo au mu'utallatan ya fi kyau mu'utallatan da ta kafin tsakanin am alkafan da lam mu'utallatan ko ta zamo tana da illa wato akwai wau a ciki ko alifi ko ya to waznul mujarrad awan kalma mujarrada in kana sulasiyya idan kalmar nan mujarrada ta zama mai harafi uku ce to qubila bi fa'i wal ain wal lam sai ai muqabala ta da fa harafi na farko a ce shine far kalmar na biyu a ce shine ainin kalmar na uku a ce shine lam wa yusammal harfan muqa wa yusammal harful muqabilu lil fa'i fa al kalimati harafin da yake muqabala da fa sai a ce far kalmar kamar zaidu zairar ita ce far kalmar wal harful muqabilu lil aini ainal kalima harfin da yake muqabala da aini sai a ce shine ainin kalmar kamar a zaidu ya ara ita ce ainin kalmar wal harful muqabilu lil lami lamal kalima harfin da yake muqabala da lami sai a ce lamin kalma kamar dal din zaidu shine lamin kalma kamar raraba radin shine far kalma rar ita ce ainin kalmar bar ita ce lamin kalmar jalasa jimin shine far kalmar lamun ainin kalmar sun din lamu a lamun kalmar to haka abin yake wa tushkalul fa'u bi harakatil harfil awwal ane wa far wasali kamar wasalin harafi na farko shi yasa kama a zaidu sai a ce fa'al far ai mata fata sun da zaira ita ita ta farko da fata kamar ruhu sai a ce fu'ulile saboda rar ita ce ta farko da ran ma shi yasa sai a ce fu'ulu kamar ibilu sai a ce fi'ilu ne fi'ilu a saboda far ita farko ita da kasara da kasara ta zo shi yasa a wato alhamza ta farko da kasara ta zo shi yasa far ma sai a mata kasara wato shikalul ayin bi harfi bi harakati askunin harfi sani ainin sai a masa wasali da irin wasalin ko sukunin harafi na biyu shi yasa a ruhu sai a ce fu'ulu a zaidu a ce fa'alu to jalasa a ce fa'ala karuma a ce fa'ula amma harful ahir amma harafi na ƙarshe fa huwa mahallul lil iradi wal bina to shi mahalli ne na iradi in kalmar mu'raba ce sai a sai ya zamo ya danganta da yanda lil iradi ya kama shi yasa yarribu ya filu za a ce amma ta ya zamo yarriba ne saboda kamar lan ta shiga masa a ce lan yarriba ko ya zamo yarribi ne saboda lan ta shiga a ce lam yarrib to shi yasa shi harafin na ƙarshe irin wannan ba ta shi ake ba galibi a wajen tasrifi saboda a ya fi dangantaka ga wajen malaman nahau shi ne mahallin lirabi ko bina'i fa waznu kataba kamar kataba awansa ja ko fa'ala hakanan jamalin shi ma awansa fa'ala sai dai jamalin sai a ce fa'alin fahima da fahizu za a ce fa'ila karuma da rajulun za a ce fa'ula shamusa ko shamsu za a ce awanta fa'alu wai kana mujarradu ala arba'ati harufin idan sunan da yake mujarradi ya kai harafi hudu zidna laman ala hurufi fa'ala sai mu ƙara rami akan harufan fa'ala wa shakkalan laman ula bi harakati asukun harfi salis mi wasali ga lami ta farko da wasali ko ɗauri da yake harafi na uku na kalmar da muke so mu auna mina kalmatin lafi urad waznuwa daga kalmar da ake so a auna fada haraja kalmar da haraja wadda ita fi'ili ce za a ce fa'alala ko ja'afaru wanda shi suna ne sai a ce fa'alalu shine ala wazni fa'alal awan fa'alalu ne wa dirhamu dirhamu kuwa ala wazni fi'ilal awan sa fi'ilalu waƙin maɗaro ƙi maɗaro ala wazna fi'allu awansa fi'allu wayan kana mujarradun ala hamsati arufin idan mujarradin ya zama ya kai harafi biyar wanda suna in dai ba ƙari a cikinsa to iyakarsa kenan ba wani suna a larabci wanda ba harafin ƙari a cikinsa da ya kai harafi shida ƙarƙarin suna ya zamo harafi biyar in dai ba ƙari a cikinsa wa munta hasmin hamsatun in jurida yadda ibn malik yake fada alfiya ko wa munta hasmin hamsatun in jurida karkarin suna ya kai harafi biyar in dai ba harafin ƙari wa in zafi fa ma sab'an ada in kuma da ƙari ba ya haura harafi bakwai ba ya haura harafi bakwai to idan suna mujalladi ya zama ya kai harafi biyar fahuwa la ya kunu illa sunan irin wannan dai ba da za a yi sai suna wala ya kunu illa sunan ba zuwa sai suna tunda fi'ili mujarradi ba a kaiwa harafi biyar fi'ili mujarradi karkarin sa harafi hudu zinna lamai to sai mu kara lami biyu ala hurufi fa'ala bisa harufan fa'ala ma mura'at ma zakarna fi tashkil tare da kula da abin da muka faɗa a baya dangane da yin wasali fa safar jalu safar jalu ala wazni fa'allale awansa fa'allalu fa'allalu wa jahamarishu tsohuwa tukub ala wazni fa'alalilu awansa fa'alalilu walau kafin usuli ibdalu harfin bi harfin da a ce asalin amsan wani harafin da harafin ƙubil albadalu fil mizani bima yuqabalu bihil mubdalu minhu za a tuskanci shi wanda yake musayar dangane da awan da abin da za a fuskanci wanda aka musanyo shi wannan daga gare shi ba wazinu turasu awan turasu fu'alu ita turasu me asalin daga warisa shi yasa turasu za a ce kakane asalinta wurasu wurasu tar an musanyo ta ne daga wahu daga wa aka musanyo ta to shi ya tufa yanzu misalin a kamus ina so in duba shi ya tufa sa kamus ɗin da yake duba harafi na farko ne a wani babi zan duba shi ya wadda ta zo a ƙurani la'alla farada ce ko musallamatun lashiyata akwai ta biyu babu ko to me daga a ina daga ina shiyatu take in zan so ina so in duba shiyatu a kamus da yake amfani da harafi na farko ba kamar kamusu muhit da yake amfani da harafi na ƙarshe ba amma wanda yake amfani da harafi na farko to a wani babi babin wani harafi zan duba harafin wawi saboda daga menene washu washu daga washu ne daga washu ne haka ma kamar idatu haka nan silatu duk bayan wawi zan duba tun da idatu daga wa'adu ne silatu daga wasul ne haka nan a karana fa idan zan duba wa karana ti biyu tukunna ina so in san ma'anar karana sai ina so in duba kamus in gani shi kuma wani babi zan duba saboda ne wawi zan duba daga wakara ne haka ne shi ne abu zuratar razi yake cewa tauratu wato rasu menene karanar tafak uku hafil wawi an sittu tafak uku hafil wawi turasu wattauratu karana wata sak lashiyatan menene sittun tafaququ hafil wawi qawluhu halum fil lam listibaihim asl al kalim kamar tauratu ma babun wawi zaka duba an kana so ka san ma'anarta haka nan ittasaka ittasaka shi ma babun wawi zaka duba tunda daga wasaka ne shi yasa turasu muna so mu san awan turasu sai mu ce fu'alu tana nan ko da yake badali ce daga wautu amma wasalin waudin za mu bata wasalin mubdalu minhu za mu bata shine ma'anar qabil al badalu fil mizan bima yuqabilu al mubdal min fa waznu turas fu'alu wa waznu ban menene bannanin fa'alin fa'alin وقائم وبائي فائي فائي to wannan kenan sai mu tashi wa wazinul mazidi an yi bayani dai akan yadda ake auna asali a nan a wannan karatun da aka yi na yau a fata kenan yadda muka bi ɗazu kalmomi nawa ne a ciki suke harufansu duk na asali ne a gane abin da ya shafi harafi ko suna wanda yake ba mutamaki ne ba ba ruwanmu da shi a tasirifi tasirifi yana magana akan suna mutamaki ne ko fi'ili mai sarrafa ya zana kamar iyaka da niri ne ba ma magana a kansa a tasirifi ko na ba ma magana a kansa sai fi'ili mutasarrifi ko suna mutamaki ne shi yasa a fatiha ko tamlili za a bayar zuwa kafin rana ita a fidda kalmomi nawa ne kuma kalmomi nawa ne wanda tasirifi yake magana a kai kuma a cikin wanda tasirifin yake magana a kai kalma nawa ce take da haruffanta asliye kalma nawa ce kalmomi nawa ne suke akwai harafin daɗi a ciki shi za a kawo mutum nawa ne a wajen kaga zuwa rana ito wanda suka kawo zai zama da su za a ci gaba da zama ko dama wanda bai kawo ba ya yi ne ake cewa ya janye kansa ko eh ba zai kawo wa za a ba karba akwai su shauta ne ba a za a ba shauta ne ba karba ko to